اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
باب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم ساب ونقص من تعريض أو نسه
kace babi na farko fi bayani ma ko fi haƙƙi sallallahu alaihi wasallam sabon cikin abin da a haƙƙin annabi alaihi an faɗe shi zage ne a wani kasin ko kuma tauyewa ne min ta'aridin daga jirwaye da kamar wanka a wani ko kuma baro-baro
إعلام وفقنا الله وإياك ce ka sani wa faƙan Allah wa iyaka Allah ya mana gamdakatar da kai
أن جميع من سب للنبي صلى الله عليه وسلم أو آبه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو أردد به أو شبهه بشيء على طريق الساب له أو إجراء عليه أو تصوير لشأنه أو القد منه والعيب له وهو ساب له
yace ilam ka sani wa faƙan Allah wa iyaka Allah ya mana gamdakatar tare da kai anna jami'a man sabban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda ya zagi manzo Allah bai tsira da amincin Allah aw abu ko kuma ya aibata shi aw alhaq bihi na ƙasa ko kuma ya riskar masa da tawaya fi nafsihi akan gangar jikinsa alaihi salam aw nasabihi ko a nasabarsa aw dinihi ko addininsa aw hasalati min kisalihi ko wata ɗabi'a daga ɗabi'unsa aw arrada bihi ko kuma ya mutu jirwaye da kamar wanka aw shabbahu bi shay'in min ala ɗari isabbila ko kuma ya kwatanta shi da wani abu a bisa tafarkin zagi gare shi alaihi salam aw li izra'i alaihi ko kuma wulakantarwa gare shi aw tasgiri li sha'anihi ko kuma kankanta sha'anin annabi alaihi salam aw gaddi minhu ko kuma su kansa wala aibi lahu ko kuma aibata shi ko kuma sabon lahu wannan za a ɗauke shi mai zagin annabi ne alaihi salam
والحكم فيه وحكم الساب يقتل كما ينبه hukuncinsa shi ne hukuncin wanda ya zaki annabi alaihissalamu kashe shi za a yi kamar yadda za mu faɗa nan gaba da alƙali ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ba ma togace wani fasali daga cikin fasalan wannan babu ala hazal maqsadi a bisa wannan manufar ta wanda ya hada annabi alaihi riskan masa da wata tawaya ko a kansa ko a nasabarsa ko a addini ko a ɗabi'arsa alaihi salam ko ya jirwaye da kamar wanka in dai abin ya kai ga wulakanci ne to shi kenan hukuncin sa hukunci mai zagi kuma kashe shi za a yi ba ma togace ko ɗaya ولا نمتري فيه تسريعا kana autar كان أو تلويعا namtari fi ba ma wato taraddadi ba ma shakka a cikin wannan tasirihan ya kwalo-kwalo kana autar wiha ko kuma wato jirwaye da kamar wanka ba a fili ya faɗa ba إيه. وكذلك من لعنه hakanan wanda ya la'anci annabi alaihissalam أو دعا ko yi عليه wa annabi alaihissalam wani addu'a أو تمنى magarratan قبله lahu ko ya burin wata وذنبه cuta wata illa ta samu annabi alaihi salam au nasaba ilaihi ma la iku bima nasabihi ko kuma ya danganta masa abin da bai cancanta ga matsayinsa da kamansa na annabta ba Ala ya ɗariƙin danganta masa wani zammi.
alikir ala ɗariƙin zammi a bisa tafarkin suka
au abasin au abisa.
abisa yi jihati ila jihadil azizai azizati ko yi wasa da katarnan annaba to wani bangaren annaba alaihi wanda yake mai daraja
bi sukhfi suhufin min min al-kalami al-kalami da mummunar magana wa hajirin munkarin wucirin munkarin ko kuma kalma wacce take ta batsa mara kyau min al-qawli Mamun karin min alƙawli ko kuma wata kalma wacce take mummuna Au gaggiyar wa zurin ko ta ƙarya amma a nan ba yana nufin wanda yau annabi ƙarya ta hadisi ba wannan ba shi yake nufi ba yake faɗi wata magana ce annabi hadisi ne faɗa a yi wa annabi ƙarya a jikin gangar jikinsa alai ko wani ɗabi'arsa ta hanyar ya zo danganta ƙarya kuma suka yake nufi to wannan hukuncin zagi ne
Au gayyarahu.
ko kuma Au ya gayyarahu.
aibata shi
mimma jara min shay'in da wani al-mala'i abu in ma jara min al-bala'i daga abin da ya gudana daga jarrabawa wal wani mihinata mihnati alaihi da kuma musi- wato musifu da ba- rashin lafiya da suka samu annabi alaihi salam au kama sabu bi ko kuma ya tattaka tauye shi shi ba ajil awarijil bashariya da sashen bujire-bujire na mutuntaka al-jahiliya ta wacce take na halak wala ma'abudatin ladai wanda kuma aka saba gani gare shi Wa irin hadha su ciwon kullu.
kai su zazzabi irin wayannan
wa hadha kulluhu ijma'un min al-ulama'i wannan baki ɗayansa ya jima'i ne daga malamai wa immatil cin fatawa da ma'abota fatawa min ladun min laduni sahabati sahabati ridwanullahi alaihim alayhi ila halum ila majara harum jara ila halum majara harum jara Eh, sun ce da alkali ya amfani da wannan kalmar amma ga su malam wakili sana na hau si min din ce min ladun ta sai ta ladun ana fasa ana yi mata jarra da min to sai alkali kuma da ya min ladun sai ce ila wanda larabci ba a ce ila halun majarra sai dai a ce wa halun majarra kuma ya saba haɗe magana dama milladin ne sahabatar wanda lahi alaihim ila ila wakatin rahin sai ce wahallun majara Eh, ila wakatina wahallun majara to ya cire wakatina ɗin tun daga kan sabon ruwanda alaihim har zuwa lokacin mai ji alkali wahallun majara da abin da ya tafi ila mulki a wannan shine hukuncin kawai
kala abubakar bin munzirin Abubakar ɗan manziri ya ce, أجمع أقوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل a jama'a wa mu ahalil ilmi, wannan ba amma wanda aka sani ba ne, ba ita ba ce, amma ba a sassa cikin lissafi, wato raju da share mutumin kan hanya, one of the street, ba da su ake ba. Hawa ma'ana na nufin jama'a, jama'ar masu ilimi sun haɗu alaman ala annaman sabban nabiya sallallahu alaihi wasallam ya fitar wanda ya zagi annaba sun kashe shi ake.
وممن قال ذلك مالك بن أنس daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai maliku dan anas Wallaisu.
imamu darul hijira ce wallaisu faqihu وأحمد mis eh, laisu bin sa'ad shi ma faqihu mis wa ahmad wa وأحمد ishaq وإسحاق eh, da muhammad da ishaq وهو wa mazhabu مذهب shafi'i الشافعي shine ko mazhabu shafi'i cewa wannan duk wanda ya zagi annabi alaihi wasallam kashe shi za a yi
قال القاضي أبو الفضل alkali abul fadl shine alkali iya Wa huwa- al-musannifu yace huwa وهو مقتدى قول أبي بكر siddiq الصديق رضي radiyallahu الله عنه anhu shine mahukuntar magana sana bukar siddiq radiyallahu anhu yace huwa qaul abi bakar siddiq saboda amana ta ilimi mahukunta ne da an samu a zamanin khalifancinsa irin abubuwan da ya aiwatar da kalmomin da ya faɗa to suna nuna haka radiyallahu anhu
ولا تقبل توبته عند da haulayi الحق ba a karɓar tubansa a wajen wa'annan da ya lissafa dukkan su in zagi annabi alaihi ba zai tuba a karɓa ba
وبمثله قال أبو ne ba ta حنيفة wasu hagu وأصحابه tabbatan kwace wani ne abu hanifa ya faɗa wa ashabu Wasu- shine da abokansa wato almajiransa manya irin su abu yusuf da muhammad ibn hassan shaibani
Wasu- sufyan sauri ana ce amirul mu'minina fil hadisi wa taqwa wahidud dari wa wahidul asad mutumin kufa ne babba ne da ilimi shi da suke masa kirari da amirul mu'minina fil hadisi wa taqwa to shi ma haka ya faɗa wa أهل ahlul kufa الكوفة wannan wato wato al'am ba'd al-khasimi saboda shi ne malamin kufa din wal auza'i والأوزاعي.
imam al auza'i shi ma haka shi ma Talmusi.
zamanin sa faridud dahr da yauhid al-asari akwai karatu
في duk sai a cikin المسلمين musulmi haka za a yi لكنهم قالوا sai هي dai su sun ce iya ردة riddatu kuma riddace
وروى مثل الوليد بن مسلم عن المالكي kwatankwacin sa kuma walid dan muslim ya rawaito daga imam malik
وحكى دبري مثله an abi عن hanifa أبي هنيفة an yi fatawa هنيفة haka وأصحابه kuma tabari ya kai tokwatan kwacinsa daga abu hanifa da almajiransa
liman tana ƙasa sallallahu alaihi wasallama cikin wanda ya tauye darajar annabi alaihi salam أو برئ aw bari منه aminu ko kuma ya kubarranci daga gare shi rabu kansa da annabi alaihi salam أو كذبه ko kuma ya karyata annabi alaihi salam duk hukuncinsa da bari a zai zo za ka ga inda ya maganar tabari da kala suhuru وقال سهلون في suhuru من ne ya fara سبه liman sabbahu سبه cikin hukunci wanda ya zagi annabi alaihissalam ذلك ردة ya ce wannan radda ce كالزندقة كالزندقة.
زندقة.
da shi da zandaka abu ɗaya ne zandaka shi zandaka shi ne wanda yanzu mutane suke cewa da shi irin wanda ya ce baya addini biyu ake ce masa fega shi ne zindigi ya ce san ba addini ba annabta ba maganar lahira na ce ana fasa da zindigi da wannan ko kuma ya koye kafirci ya bayyana musulunci to shi kusan kinuwa ce ko dodo ne kamar na hoto dodo ne na munafiki to shi ne zandaka ya ce wanda ya zaki a nafsi ma da shi da zandaka abu ɗaya ne
وعلى هذا وقع الخلاف في استتابات istitabatihi wa takfirihi akan wannan ne to shine inda ka samu sabani kawai istitabatihi wajen a bashi wato kwana uku ya tuba da kuma kakkashi kakkashe shi wanda suka ce raddace kamar zandaka to annan ne sabani
وهل قتله حد أو كفر yau كما ya ce سبق hal atulhu haddan aw kufra tunda an ce a kashe shi wannan hukuncin an yatta ba a kansa to amma in an zo kashe shin shin haddi ne ko kuma kafirci akan Allah kan kafirci za a kashe ko ko akan haddi in haddi ne sai a ce ya zagi annabi ne alaihi salam to sai masa haddi na zagi na ko kazafi in kuma riddace shi kenan sai a kashe shi kufra
كما سنبينه babu في sani الباب الثاني إن شاء الله kamar yadda zamu bayyana shi a babi na biyan Allah ya so ta alama dauke To, wala na'lamu khilafan fi istibahati dammihi ba ma ba mu san wani sabani ba cikin halitta zu da jininsa baina ulama'il ma'ila ansari amsari tsakanin malaman birane wa salafi ko salafin umma da kuma murigaya na al'umman nan wanda ake koyi da su babu sabani su ulama wal amsari su ne malaman makka malaman madina malaman kufa malaman basara malaman bagdad malaman dimashka su ne masu tumbatsatsu wajen karatu to shine ce ba a samu sabani a tsakaninsu ba wa qad zakara ghayru wahidin al-ijma al-ijma'a ala Eh, qatlihi wa wa takfirihi.
takfirihi wato kar zakara gairu ahidin al-ijma wani mutum ɗaya wato jama'a mai yawa sun haɗu cewa ijma'i ne na malaman musulunci ala qatlihi akan kashe shi wata kafiri da kafirta shi to wa ashara ba'du Zahiriyya.
zahiriyati wa huwa abu muhammadin ali bin ahmad al-faris al-farisi al-khilafi to ba'arin zahiriya su shine muhammadu dan ali dan ahmad al-farisi shine ya nuni zuwa al-khilaf sabani fi fi takfir takfiril mustaqibbi bihi cikin kafirta wanda ya kankanta lamarin annabi alaihi sai wulakanta shi to wal ma'rufi ma da qaddamnahu ma'arufu ma kaddamna abin da yake sannan ne mun da muka faɗa haɗuwar malamai ba za a ɗauki maganar zahiriya ba su zahiriya su ne masu ɗaukan gundarin nassi zahirinsa a kan suke tafiya su ne almajiran daudar zahiri da shi daga cikinsa aka samu shi ibn hazmi shi ma zahiri ne su zahiri suke ɗauka su fi wa abubuwan da malaman fiƙi suke tafiya a kai ba su tafiya tafiya a kansa ba in a wajen zahiriya ne a cikin wannan watan na azumi yanzu in za ka je nan da ba ne sau shi kenan sai ka sha azumi su kawai shari'a kamar sakaka take in za ka je unguwa masu a gurin soyi tafiya ce amma da malamin da suka ce sai ta kai mulka ba wasu ba ruwansu da wannan amma mafi yawan abubuwan da mutane suke tafiya yanzu da yawa hukunce-hukuncen da ake zahiriyanci ne wani su ba su san duwa ba saboda kawai karatu ake sakaka mutum ya ɗauki abu ya karanta ya karanta baya gani daga wurin wa yake ko sai ya hau kai ya zauna sai ya ɗora mutane a kai kuma zahiriya ce ka san su a gurinsu komai a fili yake ba ruwansu da zancen wato- wato alfazu cewa akwai wanda suke majazi akwai wanda suke hakika idan ka zo a hausa in ka ce gari ina me ake nufi inda jama'a suke taruwa suke kwana da gidaje man ka ce gari ya waye ba wannan kalmar garin waccan ce in ka ce garin nake ji da kaga wahala ake fara aka ce nagari na kowa kaga ana nufin mutumin kirki to shine majazi to su sai suka ce sam duk abin da ya zo alƙur'ani kawai zahirinsa za a ɗauka ba inda za ka ɗauke shi da wata ma'ana ba wannan ba shi ne aka samu wata ɗan takaddama da wanda suka ce zahiriya ku daina haka ba daidai ku kyau ba aka samu a wani makaho ya fi zankewa a ciki sai aka ce za a yi munaza a tattauna a kwama yana zuwa sai ce ni da makaho zan yi makaho ya zanzanke sai ce man kane fi hazihi a amma ko kuma fil akhirati amma huwa adallu sabila sai ce kai wannan majazi ne zan ji hakurin a jefa na a wuta a wafi wa abinda na yi a nan duniya ni makaho a lahira ma ta ce makaho ba na ciki eh ce bai yadda ba eh kan kana biya zai amma ko fil akhirati amma huwa adallu sabila wanda anan makaho ne a kiyama eh amma wa adallu sabila makaho ne kun fi fatan hanya sai ce kai ba makaho irin na ida ake nufi ba makahon basira eh to sai ma zai sauka daga no da shi za a bari a ciki
قال محمد بن سلول أجمع Muhammadu dan Sulaiman ne ya العلماء ce ajma'ul ulama malamai sun haɗu sun yi ijma'i أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم متنكسا kasar kafirun له كافر mai zagin annabi mai tsara wancin Allah mai tauye darajarsa kafirun kafirai ne والوئيد جار alaihi bi azabillahi عليه lahu narko kuma yana bi ta kansa na azabar ubangiji madaukin sarki gare shi وحكمه عند الأمة Mace alƙatun.
القتل wannan bangaren Allah kenan wa'idi na kansa hukuncinsa kuma a gurin al'umma alkatul kisa
ومن شك في كفره وعذابه to كفر ka ji wata matsala kuma in mutum ya zo yana wannan kuma sai ya je ya shafa mutane wanda da ya kokonto wajen kaf- kasancewarsa kafiri ya kokonto wajen zai gamu da azabar Allah to kafara ya kafarta shi ma. Allah ya kiyaye.
واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد فقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك مالك بن بن نويرة نوير لقوله بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم.
صاحبكم yawa قال yace أبو shi سليمان a shi Ibrahim bin Hussein to bin Khalid al-Faqihu ya kafa hujja da waccan kalmar da ya faɗa fi misal hadha bi qatl Khalid bin al-Walid eh kisan da Khalid dan Walid ya Malik bin Nuwayra to Malik dan Nuwayra Nuwayra ta shigira ce ta Nauru to shi Malik ibn Nuwayra mutum ne wanda ake jin maganarsa a danginsa kuma yana da alfarma a Banu Tamim ya zo ya haɗu da annabi alaihi salamu aka yi duk abin da za a annabi alaihi sai shugabantar da shi da shugabantar da shi ya tafi da aka saukar da kucin zaka aka aka aika masa sai ya timbe ya fara kumbiya kumbiya na inda inda har abu ya zo kan zamanin sana abubakar radiyallahu anhu aka tura masa Khalid ibn al-Walid da ije yi masa magana a kan wannan sai ce haka sahibukum ya ce shi ne ya aubari amin hudu haka sahibukum ya faɗa sai ce a banda kai kai ka fi da kanka kenan wannan kalmar na ƙasa annabi kai alaihi abokinku ba rasulullahi ba ba shugabanmu ba sai ce sai na za ta tsara wuyanka sai ce haka za a marakun sahibukum sai ce shi kenan sallallahu dan umar suka ce a koma madina ya ce wallahi wanda yi wannan bana bukatar shawarar kowa ba zan koma gurin khalifa a gaya masa ba tun da ni ya ba wannan aiki ya ce ina dirar ya ce tashi wani tsara wayan sai tare shi ya ce wani gobe sai haka ya ce dirar sahibukum ya ce tun da ka ce sahibukum eh tabbar rai ta biyu ka nuna ba kai bashi mu wulakanci kake ne sai yace haka sahibu kun yace da ku ku yi yace shikenan ka yanke kan hukunci ba zan kare ina dira ta so da kokan sakali aka fito da shi bainar jama'a tsara wayarsa shikenan ka yi
وقال أبو سليمان الخطابي wasu da wannan kaɗabi yace لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله za kana إذا musulman كان ce ban مسلما san saɓani daga mutum ɗaya ba daga cikin malaman musulunci da ya da ya saɓani a wajen wajabcin kashe shi idan kana musulman in wanda ya haka musulmi ne
وقال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سنون a ibn al-qasim ya faɗa kuma karɓo daga malik a cikin littafin ibn subnu wala والمقصود mabsudi da mabsud wa والأتبي tubiya tubiya dukkanin su duk madawwanoni ne وحكاه تبيع.
مدرف
وحكاه مدرف مدرف عن مالك عن مالك fi kitabi ibn كتاب habib الأبيات haka mudarrif ya haiko ta ga ya hakaito daga malik Eh.
a littafin ibn habib من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم lam yustatab يستتب wanda ya zagi annabi alaihi salam daga cikin musulmi kutila za a kashe shi wa lam yustatab ba za a bashi damar tuba ba
قال ابن القاسم ibn al-qasim ya faɗa fil utubiyya cikin wannan mudawwana utubiyya من سبه أو شتمه wanda ya أو zage shi ko آمه shatamahu aw abahu ko aibata shi ko أو تنقصه kuma ya tauye masa matsayi فإنه talo يقتل ana kashe shi وحكمه عند الأمة Eh, القتل kan zindigi كالجندي hukuncinsa a wajen al'ummar musulmi kisa kamar zindigi
وقد فرض الله تعالى تقديره وبره.
وبره Allah madaukin sarki ya wajabta Eh.
tauqirahu girmama annabi alaihi wasallam birrahu da kyautata masa wanda ya sabanin haka to ga abin da za a yi masa kenan da sauki. shi yasa zaka ga malamai suna ta nusar da mu kamar magana da malam nura ya jiya wajen maganar sira ta annaba san wajen tasowarsa da sauransu yake cewa ya za a yi na ce karatu za a gurin malamai ka san idan an zo malamai sun hana a dinga ɗaukan annaba a sana kwatanta shi da sauran annabawa da sun dinga cewa in annabi wane kaza da annabi ba a so so da yana da daraja ba so a dinga yi masa ka da annabawa alaihi salatu wassalam kada illa ta shiga da lahani to sannan in za a yi wani abu na mutane to mutum ya kiyaye kansa taba annaba sau wajen kwatanta kai idan mutum ba shi da lafiya ko wani abu ya ce wai annaba ma ya rashin lafiya to wannan haɗari ne da shi ba ƙarfi in tsaya kalmar ta tsaya da shaida ana iya kashe mutum waye shi da wanda za su zo suna yin karatu ana faɗar darajojin annabi alaihissalam ana faɗar mu'jiza sai malami yana faɗa sai ce wai kai haka kake to nan ba karatu ba kai haka kake ce gumin annaba sai na kanshi sai ce kai naka gumin kanshi ke wa ake mu wannan darajar linzami ne ya fi karfin bakin kaza in ka faɗi gumin sarsautowa duk duniya wani za ka zo kwata ce ya kake in ka ce kai haka kake ka ɗauko shi ka sa shi ka faɗa da ka faɗa da annabi sun kula kan ce ba a yi sai mutum ya tara mutane ana ta kabar gwari amma gaban shari'a za a kai shi sai jikinsa ya gaya masa annabi ya wuce a yi masa wannan alaihissalam sai annabi alaihissalam ba ya yi inuwa sai mutum ya ce wai kai haka kake ba ka inuwa wa yi kai wa ake gwadawa ba a yi wannan ko ɗaya in mutum ya je karatu haka to ya je karatu a gurin wanda ba su san yadda ake mu'amala da annabi alaihi sai su je su ci bakin da zai ja mutum ya dake a wuta shekara saba'in ba a yi masa haka alaihi ko faɗar wani abu in wani abu ya same ka na musifa kai haƙuri sai ka ce wannan abun ya samu annabi alaihi salam wanda shine shugabanmu da shi aka ce mai koyi sai ka tsaya man ka ce ni ma ni da ya same ni ya samu annabi so ban da wani yanzu ka fada a cikin hannun shari'a ba a yi
وفي المبسوط عن العثمان بن كنانة a cikin mabusu shi ma littafi ne da usman dan kinanata ya ce من shatama شتم nabiyya النبي صلى الله عليه وسلم من musulmi المسلمين wanda ya zaki قتل annabi alaihi wasallam daga cikin musulmi kutila a kashe shi أو سلب aw sulba حيا hayyan ko kuma a kuma a tsire shi da rai ولم يستتب walam yustakab wato ba za a ba shi lokacin tuba ba wal
والإمام mukhayyaru مخيرا fi في سلبه salbihi hayyan حيا aw أو qatilan.
قتلا shi shugaba na musulmi an ba shi zaɓi ko ya sa a tsire shi da rai ko kuma a kashe shi kawai duk wanda iya yi
ومن رواية أبي مصعب وابن أبي أسي ويس da yankar daga ruwayar a ibn musa abi da ibn abi uwais سمعنا مالكا يقول wani imam malik yana cewa من سب رسول الله صلى الله عليه wanda ya وسلم أو zage annabi tsira da شتمه wancan kaushe ta mu ko ya zage shi dai أو آبه ko kuma ya aibata shi أو تنقصه ko kuma قتل ya ko kuma ya ta- tauye masa haƙƙi ya wulakanta shi ko tila za a kashe shi مسلما musulman كان أو kafira.
كافرا musulmi ne shi ko kafiri ولا la yustatabu يستتاب ba a nema masa tuba a ce an ba shi kwana uku ya tuba za a yi ba shi kuma kafiri sai a duba a ga abin da yi ya saba da kafircin da yake kai ne in a kafircin da daman a gine yadda suka ɗauki annaba sun yi tafi a kai to ba irinsa ake nufi ba kafircinsa daban sai kuma ya fito yi wata kalmar wadda za ta taɓa mutunci annaba alaihi wasallam ba a cikin kafircinsa ba to wannan kashe shi za a yi Amin. kuma da daga cikin ka'ida da ake ta zaman tare na mutane idan za a zauna da musulmi da wanda ba musulmi ba to ana so a zauna lafiya a ƙasa ɗaya kar a samu fitina to abinda ake shimfiɗawa da zaman lafiya sai a ce to kwandishin ɗinsa kada wani wanda ba musulmi ya ɗauki alkur'ani ya masa fassara abin da ya ga dama daga ran da ya yi wannan wannan zaman lafiya babu shi ko kuma ya taɓa mutuncin annaba da su yana yin wannan shi ma babu shi ko ya zo ya kama wata musulma ya zina da ita shi ma an gama ma bature da zai tafi ba ma kasanin sai ya ƙi yin wannan sai muke shine muke zaune kara zubai in wani ya ga dama kafu ne sai fito ya zagi annabi sau shi ke to da ba ka'ida da aka shimfiɗa a ƙasar cewa wannan ba zai yi ba
وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال a cikin kitabin muhammadu ya ce ya ba mu labarin cewa ashabu malikin sun ce annabu kala من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل lam yusatab ولم يستجب wanda ya zagi annabi alaihissalam au gaira ko minan nabiyina ko wani sirrin annabawa min muslimin au kafir musulmi ne ya zagin ko kafiri kutila hukuncin sa kisa ne wa lam yustatab ba za a bashi damar tuba ba a can bashi kwana uku kina
وقال أسبغ asbagu ya ce أسبغ mana asbagu ya ce يقتل على كل حال za a kashe shi a kowane irin hali أسر ذلك أو أظهره ya koye wannan ne ko kuma ya fito da shi fili ba a ولا يستتاب bashi zaman lokacin tuba لأن توبته لا tsoron تغرب domin tubansa ba za a gane ba kamar mai tsafi ne shi an yi ceto ba za a gane ba idan abu ne a zuci
وكان عبد الله بن عبد ibn الحاكم al-hakim abdul hakim zala dan abdul hakim ya ce من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتاب wanda ya zagi annabi da tsira da muncin Allah mai musulmi a cikin musulmi au kafirin ko a musulmi ko a kafiri ko tila za a kashe shi wa lam yustatab ba za a bashi lokacin tuba ba a ce an bashi kwana uku din nan
وهكذا كبري مسله dabari ya fi Ashhaba, akan kwatan al-Maliki.
kwashin su an ashabi au an ashaba an maliki daga ashabu shi kuma daga malik
وروى ابن واهب an maliki عن مالك ibn abin shi ma ya rawaito daga maliku من قال
inna rida annabi إن sallallahu رجال alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم wanda yace mayafin annabi mai tsara da manshin Allah wayarwa kuma ya ويروى rawaito النبي صلى الله عليه zirran nabi sallallahu alaihi wasallam zirr shine kamar abotir وسلم irin na jikin riga wanda yace wasikun wato yana da datti arada da bi aibahu yana nufin aibata annabi alaihi salam utila to sai a kashe shi eh kuma ya kun annabi sai ayi da shi إيه.
ba kashe shi kawai za a yi saboda wulakanci zai wa annabi alaihi salam
وقال بعض علمائنا Eh, shashin malaman mu suka ce أجمع العلماء على أن مرد من دعا على النبي ala nabi min al-anbiya ibil waili wanda dai ya wato ya da'awa ga annabi daga shi annaba bil waili wato da kalmar wailu wato kaico أو بشيء من ko da wani abu المكروه min al-makruhi na abin ki أنه kar يقتل sai a kashe shi ولا filasta ta استجابة wacin ba tare da an ba shi lokacin tuba ba وأبتى, وأبتى أبو hassan الحسن al-kabisi abul hassan al-kabisi ya bada fatawa في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم al-hammalu الحمال wanda ya ce da يتيم annabi sai al-hammalu إيه، yatimu abi dalib يتيم أبي لا bil ذلك qatl ya bada fatawa a kashe shi بالقتل.
ya hammal wato wannan kalmar annabi sun ya je kasuwa ya siyo kaya sai ke ɗaukowa da kansa in wani ya tare shi ya ce karɓi sai ce sa'ibul mata'i aula bi hamli mai abu shi fi cancanta ya ɗauka komin yawan kan shi zai ɗauko to wanda ya kalli wannan ya ambaci annabi ɗan dako ko kashe shi za a yi kawai ce ya timu abi ɗalib إيه mahaifin annaba sun ya rasu kakansa ya karbe shi cire rainansa yana shekara takwas kakan ya rasu abu ɗalib ya karbe shi wanda ya ce marayan abu ɗalib idan ya wulakanta annaba su hukunce sa kisa
وأفتى أبو محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللهية فقال لهم تريدون تعرفون صفته هي في صفة هذا المار في خلقه ولهيته ya ce wa a ta'afuta abu muhammad wani abi zai da alƙairawa ne wa mai risala ke shi yake kira al-malikus sayyu shi mahauzarin maliki a kansa ta take shekara 300 da tamanin da yan kai ya rasu da ɗaɗɗe ne fa wanda ya shi wanda ya wannan shekara ƙarni na hudu aka yi shi to ya ba da fatawa mazhabin malik a kansa duk magarib ta tsaya shi sake ce malikus al-malikus sagir to ya ba da fatawa bi qatala rajul na a kashe wani mutum sami a kauma ya ji mutane sun taru suna karanta sira ta annabi alaihissalamu ita zakaru na sifatan nabi sallallahu alaihi wasallama suna muzakara da suku annabi alaihissalam a zaharar launi a da aji anjala irin wannan akanal amfi suna ta lissafa izmar rabihim rajulun qabihul waje sai wani kuma mummuna ya zo ya wuce fuskar ba ta da kyau wallahi ya tage mu ma ba mai kyau ba to da ya wuce sai wani mutum kuma da ya ga wannan faƙala lahu sai ya ce turiduna ta arifuna sifatahu kuna nufin cewa kun san siffar annabi alaihi kuke wannan hiya fi sifati hazal mari siffar annabi da kuke faɗa ba irin siffar wannan da ya wuce ne yanzu fi kalkihi wal hiti cikin zubin fuskarsa da gemanyarsa sai abu muhammad ya ce hukuncin sa kisa ya zai nuna mai mummunan fuska ya ce da mutane wannan wanda kuke faɗa na annabi alaihi salamu ai ba daidai kuka sani ba fuskarsa irin ta wannan mutum ce gemanyarsa irin ta wannan ce ce hukuncin sa kisa kawai
waƙar kaza ba la'anahu lahu ya ce ƙala wala tuqbala tawbatu ku ci ba a karɓi tubansa ba
waƙar kaza ba la'anahu la'anahullahu ya yi ƙarya ne Allah ya la'ance shi to walaysa yakhruju min qalbin salim al-iman imani wannan kalma ba za ta fita daga bakin mutumin da yake da zuciya mai imani ingantacce ba alhamdulillah ba ta fita ba ba sauyi amin Allah kiyaye Wato wannan yana da kyau sai ita hattara da mutane da mata a wajen sha'anin annabi alaihi saboda zamani ya zo mutane suna da abubuwa na sakandanta da wani kishi da mata suke suna da kishi sai su dinga faɗan maganganu akan wanda suke magana akan annabi alaihi salam ce akwai wanda yanzu in an zo ana magana su kofin annabi alaihi mata sai su dinga jin haushi ba sa so suna faɗar baƙaƙen maganganu ba ga wannan akwai haɗari a ciki in ta je garin faɗar baƙar magana ta taɓa mutuncin annabi alaihi a ga hukunci ya hukai in ba a yi ba a nan an je kiyama sai Allah ya yi Allah ba zai kyala mutum bai taɓa masa annabi alaihi wanda wanda ya taɓa annabi alaihi salam to fa ya sani duk ran da Allah ya waiwaye shi babu wani sarari wala sama wala kasa wala duniya wala hirahira da zai karbe shi ba makalukin da zai sai tsaya masa sai dai mai fuskance shi ba Allah ya kiyaye mu
abin wannan irin maganganu da ake wai a wajen maulidi sai a ajiye wani mutum mai kirari shi zai ta kirari ina ta faɗar maganganu shi kansa bai san abin da yake yi kuma wai ana masa kabbara sai an gama kirarin kuma wata wata mamace za a bawa ita ma ta ta kirarin kirarin ba amma san abin da ake faɗa ba ga kuma irin batanci da ake ana kamar shaye-shaye a gurin famoli da haka ake an zata mala to ya wani irin abin da taimake mu a daɗa faɗakar da mu a kan irin wannan miyagun halaye da mutane suke yi kuma yara suna tasowa su ma suna yi salamu alaikum
shi kasan iblis tunda ya ce la'attaki zanna na ibadika nasiban mahuruda nasiban mafaruda da abinda Allah yake son bayi su yi dole ce zai samu nasiban mafaruda a cikin kashi goma sai ya kwashe tara da dugo casa'in da tara don yi sa'a za a yi riski dugo daya a yi ta yi hawa ta shiga babu Allah magana akan annaba alaihi sai da ilimi saboda yana ta faɗa mujina ne yani kana fasa wani guri jinin ba zai tsaya ba mutum ya faɗa garari ba kuma irin al'umma mutane ba ne haka kana kallo ubangiji ya ce wala wannahum sabar hatta takruja ilaihim da kana khairan lahum إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون shi abla ibn kudi a cikin da ya uta awili ya ce la aqilu nan ba ana nufin hankali irin wannan na magana ba a hankalin nasu bai kai bai kai su iya gane kimar annabi alaihi salam ba su da hankali za su gane kimar sa yana da kima da ta wuce hankali na dan adam to in an zo sai a ɗauko wani mutum shi kansa harshen ma bai ishe shi ba bai san harshen ba kuma ya ɗauko 'yansu kalmomi na 'yan shaye-shaye waɗansu kalmomin ma na marasa basira ya ce wai su zai dinga yin wa annaba alaihissalam mutum ya zo ya magana ya ce wai annaba alaihissalam wai jirgin sama wai ya wai kirari yake in ya faɗi wani sai hukunci ya hau kansa me aka yi aka jirgin sama jirgin sama aka yi shi ana jin jirgin sama yana iya yana iya tuka mutane ne daga wani gari zuwa na gari ba sai an gwada shi awa ɗari ba duk jirgin sama daga ya wuce sai an gwada shi awa ɗari bayan kera shi saboda gudun ka a samu tangarda in an kuma ba wai a yau a gwada shi kuma a bari sai bayan kwana bakwai ba an dinga zirga-zirga da shi bayan kya sai an awa ɗari ana jin karasa ana jin komai nasa in an tabbatar babu sannan a bashi a kuruwa ya ci gaba da aiki a duniya to wani za ka kwatanta da annabi alaihi wanda ba amince da shi ba sai wani kuma ana tafiya zai iya samun tangarda me ya jirgin sama me ake ake jirgin sama za ka kwatanta na alaihi jirgin sama wanda da zai tafiya isra'i alaihi salatu wasallam ta da mu'amala ce za a yi da mala'ika da mutum in za a yi a doron kasa da mala'ika da mutum to mala'ika ne zai juye zama mutum sai mu'amala ta yi to wannan ku sama za a ma'amala ba za ta yi mala'ika juya zama mutum dole sai dai mutum ɗin shi ne zai samu sufa mala'ikiya shi sa na ba sai iya tafiya a sararin samaniya ba ku kuke ba ku komai ya tafi wani mai shi nake shafa halin bishamsin bai na badarai ni filjau maraba da rana take tsakanin wata daren goma sha biyu guda biyu shine jibrilu da mika'il annabi alaihi suna tsakiya suna tafiya to da kuma aka je tafiya ce tafiya kuma aka je inda mala'ika ba zai iya zuwa ba siffar mal'akiya ko ba ta isa ba sai kuma ya samu siffar malakutiya wanda yake ce mai da la'ilu kunne kuke kanta ce ka shafa lahu an alal malakuti wa arahu ko sana'al jabaruti wa nazara ila qudratil da'imin hayyul baqi allazi la yamut haka wannan masa kudura karara wannan zaka kwatanta jirgin sama ai cikin mutun ya ga masa wannan aikin malamai ne shi kokari su kwafi mutane masu irin wannan duk malamin da ya yi almajiransa suna wannan ya dubi allah ya ja hankalin su ya hana su irin wayannan abubuwan wanda za su iya ja kansu musifa su ja wana wanda duk ya bari bai yau annabi alisa abin da ya kamata a yi ba a bari dagaji bai san ko yana yin irin wannan ai ba a haka ba a yi shi ne ba a yi an duba abin da ya dace da annabi a rasu shi ake zai magana ya sauraro inda suka yi magana a kansa ƙwararru da suka wuce da daga me suke fada a kansa alaihissala me ko ba a yadda a fada a kansa ko shi kansa alaihissala kaga a yawan yawa kabu ibn zuhair yara akan gwanar su'adu gwanar su'adu lokacin da shi bujeru ya musulunta da bujeru ya musulunta ya koma madina sai shi zuhairu ka abu ibn zuhair sai bai ji daɗi ba ɗan uwansa sai rubuta waƙa ta zambo sai ya aika masa yana cewa baƙar ala abligan anni bujairan risalata hallaka fi ma qultu bil haifi hallaka sharibta min al ma'amuni ka asar rawiyata فأنهلك المأمون من هواء لك وخالوت أسباب الهدى وتبيته على غير شيء ويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا ولم ولم تدرك عليه أخا لك آه sai je karanta a nawa su wannan waka sai ce na halitta jinin sa kashe shi din da an gashi ya ce ala kulikin lan tulfi kumman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi ahallaka ka bi shi akan halayen da baka tadda uwarka da ubanka akai ba ba dan uwanka akai ka bari ka shiga wannan sai annabi ce uwarsa da ubansa sun isa zo da abin da nazo da shi a kashe shi ya shiga gudu sai buya duk abokansa kowa ya gudu wadan zaki ya gunji a dokar daji ba ne ya sake tsayawa tun da ya ce a kashe shi ba ta zai kai ba babu ya ce kala kullu habibin kuntu amulu abrufi annaka inni an kama shigo dan wasu ya kwa ce ba ni ba kai eh take yi gunji sai shiga buya sannan ya dinga sa a mawali tam ya je madina shiga masallaci ya ce amana amana sai annabi ce na baka da sai aka gashi shi yanzu ba na su a fakalbal yawan mutu bola wata yamin isra'ilan yau da makabola sai ce na bitu an na rasulullahi a wade amma labarin annabi ta yanke makuncin kisa wal abu inda rasulullahi ma'amul masu abuwa a bar kauna ce zai yi shi ne ya ce ya ce wai lam azinib wa in kasara fiye da kawai ni fa ban yi komai ba ko da dai maganganu marasa daɗi sun yawa a kai na ta ce ni wa za ta yami ni la'una zi'uha fi kafi zai ɗi kamatin ƙila hulki ce mahal hadakar da zai haɗaka na filatar ƙur'ani fi hamawa izin wa tafsir la ta aku zanni bi aka walil washati wa lam azanir wa in kasura fiye da kawai sai ce inna rasula لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول sai ce dakata hinda ba su da ilimi sai dai ka ce min siyufi lahi maslul takobin Allah zarare to kaga yanzu za a faɗa annaba da su magana sai ka auna sai ka auna ba kawai zo ka wani kirari da naka sai ce min siyufi lahi maslul sai ce ni wada'atu yamini la unazi'uha fi kafi zini kamatin gilu ulgilu ga hannuna na sane cefa har abu da abu zan cuɗe fa sai ya ce fi usbutin min quraish kala qa'iluhum bi wadani makkata lamma aslamu zulu zalu wa ma zala an kasum wala kushub inda liqa'i wala milun ma'azil sanin wal dauki riga ya sa masa ya fadiyewa sai na umar kirari shine da zai hijira ya ce gane zan fito wanda yake son matarsa zama gauruwa dan sai zama maraya ya biyo ni shine fi usbitin min quraishi qala qa'ilam li wadani makkata lamma aslamu zulu yayi hijirar amma su ƙoƙo shine ma zala an kasun wala kushin sai suka kasa katakus annabi dauko riga masa ce shimul shimul arani na abdar masu daga hancinsu ba sa cuyin kowa abdal sadaukai ne libusu umarmin na suje dawo da fil haija sarabil haka ya dinga zuga sabon annaba da su shi kenan wancan ya wuce aka yale shi sai tsora ka sai a waka ai ba ta da dama yana wuce da hassani iwaka yi musu zambo wa jibrilu ya ayyudu shi ne ke karfafa ya ce baitin saboda daya ya fi kibiya 60 ba fa ta gwangwani ba ta karfe waccan aje dutsen nika biyar in aka harba sai ta sabo ta fici to bai ce daya ko wannan saba ya ko wannan sit ba tasirin barbaka yadda ka san mai gona fa in yana buɗa ɗin nan yana yin sheri ya zo iya rufi za ka ga ta yi tarka makwalliya duk ciyawar babu ita za ka waka take wa zuciya ta ji aga aliya safira yanzu nan marowaci kankan mura furar damu a shekarar furar danko a shekarar damu babu takwas ta kurba in mawaƙi ya sa shi a gabansa zai ta take hannunsa kaf matsoraci wanda aka yi tattat zai gudu bayan surukarsa in mawaƙi ya sa shi a gabansa sai tunkari rindina ai tasiri ne da ita sosai ko eh tana da tasiri yadda ya kamata amin assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullah akan kula jiya lokaci ya ja Allah da hikimarsa abinda na so tambaya ko magana a kansa sai kuma yau sai ta sake maimaituwa lokacin da ake nusar da al'umma cewa a kurare da malamai da magabata suka yi lokacin da kuka ta zance akan abubuwa na shi annabi alaihi salatu wasalam to sai na so in tuna muku cewa akwai ɗaya kin babanmu ya rasu kwanan nan ba da ɗaya ma ya rasu a irin wannan wata yara suka shigo gida suna cewa ina wani tashe da ake na cewa kwaran kwaran da kayan kwansa aure ya mutu ko sai ya ce auren gidan shiru ya mutu sai ya fito kansa ko hula babu yawa wuri bulala sa su a gaba ya ce anan za a kawo mana shi a ambaci shari a shi warin sa ya mutu ina wa ne kira wani ɗansa ko bi su da bulala yana kai duka da kafin na salati anan za a zama wani a nan garin aka yi shi almajirin shehu na yan mota baba ne wajen su malam Allah saka kwamtin ne da ya fita da siffa wacce kafin ya rasu an yadda cewa hakika yana shi wanda suke sarfa sani to shi wannan baban namu to shi ne shi kuma ɗansa yake gaya mana cewa an yi maulidi ba da wannan malam ma yana gurin irin wannan kamar da malam ya faɗa yanzu cewa mutum ya tashi yana magana ya saki abubuwa ya abin da ya ce shi ma malam ya tashi sai ya faɗi wata magana ya ce sai na kasa haƙuri ban ga ma malamin yana kusa da sai da kusan ta kashi na faɗi kalmar cewa ba haka ya kamata a faɗa ba wannan kalmar ta fi ta fi ƙarfin baki na ta fi ƙarfin baki na amma shi yana ganin yabo yayi amma saboda abin da yake kunshi a cikin sa sai shi akwai akwai wulakanci a cikin ta wallahi bai kamata a faɗa annabi ba to da Allah da annabi wanda yasa na sai nake na dawo da wannan jiya an yi na so magana kan shi mahaifin shi wannan da yayi to shi dan nasa yana nan aminin mu ne wanda tare da shi alhamdulillah shine halifin halifin to abin da nake so in nuna shine da Allah mu kula kwarai da gaske makaranta ita ce ummul khair kuma ilimi a inda ake mata a dauke shi anan za a dauke idan a shi amfanin sa kuma sannan mu kiyaye da yanda ake faɗan abubuwa yanzu amma mafi girma dai shine mutum ya yi kokari ya kankame inda yake ganin shine alheri yake watakila danshin gurin ma ishe shi albarka assalamu alaikum warahmatullahi
to kafin a ce wani abu wannan da malam ya faɗa wato al'ada ta gudana akwai abubuwan da ake yi ba masu kyau wani irin wannan da ake kwaran fatsan da kayan kwantsan a gidan wa a ce auren gidan shiru ya kare kaga malamai ba za su karɓi wannan ba za a bari 'ya'yan musulmi su taso da wannan ba mazan su da matan su to haka akwai tatsuniya da ake ta giza da damo ka san a cikin tatsuniya ana ce malam muhammadu damo haka ake yi akwai lokacin da malam aliyu kadi allah ji kansa iji ta a rediyo an yi tatsuniyar malam abdullahi nawo shi malam aliyu kadi ya kira wa shi ce na ji a rediyo kalma ta fita ana ce malam muhammadu damo to kar a ƙara faɗa irin wannan kalma damo a haɗa sunan da za a haɗa sai da sunan muhammadu ba daidai ba ne to dole mu dinga lura da irin wannan malam kadi yana ji ya kira wa shi Allah ya ji kansu baki ya ce kar a ƙara jin wannan kalmar ta fito cikin musulmi wannan garin namu haka yake sai an yi hattara a janibin nan na annabi sallallahu hakarin da yake cikin sa ba karami bane sai wanda Allah ya sa suka san wane ne annabi sallallahu kuma ya zauna da wanda suka sani shine za a ta kiyayewa sai mu samu mai muwafaka mu rabu da duniya lafiya eh Allah ya ce mu
Assalamu alaikum. Malam tambaya nake yi gashi an yi magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dangane kan wani yayi magana akan sai ya ce kai haka kake. To da kalmomi da suke yawo a cikin al'umma wanda zaka ji an ce asiri ba ƙarya ba ne ba domin ya ci ma'aiki ce to wannan kuskure al'umma ne muke yi kenan ba daidai ba ne ƙarin jawabi
asiri ba ƙarya ba ne yawa haka bane wannan ya ce neman tsari a gurin Allah ya wajabta mana shi shi ne ka nemi tsari gurin Allah ko ya tsare ko kar ya tsare ka ba sai dole bane ya tsare ka amma ka nemi tsari a gurin sa wajibi ne akan musulmi ko zai tsare mu ko ba zai tsare mu wannan tilas ne akan mu roki Allah ya tsare shikenan a tsaya na cewa abinda ake magana abu guda uku ne biyu wuce gona da iri ne ɗaya tsaka-tsaki shi ne daidai ɗaya taɗarrufi ne extremism wuce gona da iri ka yadda cewa wato kowane irin abu yana iya tasiri kai tsaye in kai wannan ka sauka daga kan wadanne kamar irin yanzu da ake tafiya cewa idan akwai wata cuta da ake cewa wato wato transmitting disease ka gani in aka sami irin wannan infectious disease yana harbi to in ka yadda cewa tana harbi kai tsaye ko ka talaka domin ka cire Allah daga alƙahar alƙahar duk abin da ka sani sasarinsa yana hannun Allah ya rike shi sai ya sake shi sannan zai tasiri to in ka ɗauka wani abu yana tasiri kai tsaye to ka wuce gona da iri ka fita daga hanyar da annabi zo da ita alaihi ɗaya hanyar kuma ita ma in ka ɗauka babu wani abu da yake tasiri ba abin da zai faru to shi ma ka faɗa gare gare shi kuma wuta zilanci ne shi zamakshar ya ce ba ba za ka karanta falaki da nasu ba ba abin da za ka yi ba wani hirji da za ka yi ba wata addu'a da za ka yi ko kai zaman ka haka ba abin da zai same ka shi ma ta ɗan rufi tsakiya shine wasadiya shine annabi alaihi zo da shi cewa abu yana iya samun ka amma bi izinin lahi da izinin Allah saboda haka ka nemi tsari kai kaza kai kaza kai kaza saboda haka dan abin ya zama karatu a gurin mu shi salabi da ibn al-asami ba raman karanta ya je wa annabi alaihi sihiri da abin zarbar dabino da kuma gashin sa ya hada yi kulli goma sha daya ya je cikin wata rijiya biyar zarwana tana nan ka je madina inda kubba annabi suke kallo akwai kota a gurin yanzu a gurin da rijiya take ne annabi sa sai na aliji aka ɗauko allah ya sauka da farge da nasi to wannan shine dan a nuna mana cewa mu nemi tsari annabin allah alaihi salatu wasallam daga cikin abin da bai zama ja'a wato wato mustahili a kansa ba ko kuma bai halitta ba ja'izi ne irin wanne ya samun annabi alaihi salamu abin a aradil bashariya iya nan ake tsama in ka kwatanta ka ce gaskiya ne ya ci annabin Allah to ka tafi wannan kalmar ta fita ta wato wanda ya faɗe ta bakinsa ya fi na kura wari kuma dafinta ta ya fi na kumurci ba daidai ba ne a dauki ya yi irin wa'annan kalmomi shi yasa za mu ga su malamai idan sun yi littafi in suka kare suna rubuta babu riddati so da babu abin da ya fi imani tsada shi kuma ya fi tangaran haɗari mutum yana tsaye a tsakan kwankwarmon dutse falalai kana rike da kofi na tangaran ya suɓuce me zai raga-raga zai ta imani ya fa haɗari kalma mutum zai faɗa shi kenan sai ta zama sarrita shi yasa suke rubuta karkace kaza karkace kaza karkace kaza ka zo ka ce in wa ba a yi maki la haula to in ka faɗi haka da ta tabbata ce da ruma ba a yi maki la haula da rubutu gara kwaɗan rama ko mutum ya tafi ba a wani domin la haula annabi ce a dafa ubi hama a jiku kuma la a jiku to mutum ce mata ba za ta yi maganin yunwa ba irin wannan a ce zamani ne na annabi shahu to wayannan kalmomin mutane suna yin su duk da take zama ya mutu ta rusa ayyukansa yana ta jefa kalmar da in ya mutu a kanta bai riga tuho sai da ke a wuta nisa suka yi amana suka rubuta irin wannan ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza ka kiyaye kaza ka daina faɗar kaza saboda haɗarin da yake cikin wannan Allah ya ke
Allah ya saka da alkhairi Allah ta wala dangane da taruka na mawalid ko kuma taruka da na wa'azi aka sami wani ya zo yana wasu jawabai haka waɗanda ba irin wanda shari'a ta yarda da su ba to wani kuma yana zaune a wajen to tashi zai yaba gurin ya tafi tun da ya ji irin wannan jawaban ko ko zaunawa zai watakila yana cikin masu jawabi shi ma a wajen sai ya warware wani abu ko ko menene fa a shari'a
wannan ai shi harka ta ilimi in mutum ya zo irin wannan to sai kai hatta musamman a zamanin mawaye wanda karatu ba gane shi suka yi ba mutum yana bin minkiya ita aka fi ɗauka karatu wata shekara mun taɓa zuwa an yi taro a maulidi sai aka samu malami ya tashi shi ne malam mura ba haɗeji allah ji kansa to sai ke magana ake istin baɗi daga maganganun annabi alaihi annabi ya ce alaihi al'imanu bid'un wasa ba'una shu'ba reshe saba'in da ɗoriya ne ya ce kawai kai fara a ilimi za ku mutu ya ce alaha ƙaunu la ilaha illallah wa da na ha'ima ɗatul a za a ne ɗariƙi sai faɗi na farko faɗi na gace tsakiya ya bar muku ya ce to in ya zo ya ce man kana yumini billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ka samu reshe da wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru faɗa alheri rashin imani shiru akan in ba alheri rashin imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara girma makoci na cikin rashin imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa ya dinga fitar da su sai ake kama an mutu kamar bacci ake saboda ba ahalin karatu ne amma da wani zo yana ta hargowa ce guri ya hargitse sai sai wani yana gefe ya ce da ni kaga matsalar mutane ga malami na hakika yana fito da karatu tsagwaransa wanda ya kamata a fahimta a daina shiririta amma ba wanda ya kalla ga wani yazo yana ta abinsa hauragi ake amma sai kamara ake masa ana zuga shi irin wannan in an zo mutum ya faɗi wannan in an fahimci yana da karatu to sai a tsora shi akan hikima su malam mun taɓa zuwa wani taro tun lokacin ba a yi jihar zamfara ba muka je taro aka yi wani ya fito ya yi jawabi ya yi jawabi ya nemi wani malami ya dinga ɓata shi ya dinga ɓata shi ya dinga ɓata shi ya dinga ɓata shi ya dinga faɗin miyagun abubuwa a kansa sai waɗansu suka ce in na zo jawabi na warware wannan sai a ba zan ce komai ba runan ba a taɓa irin wannan in ka taɓa shi sai ka haifar da matsala sai na yi jawabi na ne shi sai da malar rabi ya hafi zai Allah ji kansa na nan fage aka zo aka ce zai karanta qur'ani ga malam isa yana kusa muka ce malar rabi ya karanta suratul hujurati karatu ne ga malama sai karanta suratul hujurati yana zuwa ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina sai ya tsaya sai kowa ya sha jinin jikinsa ɗayan kuma da ya zo sai karanta suratul suratul arafi ce sai ya zo ya karanta la jariman na kuma shana ani qaumin ala alla ta'dilu i'dilu ko a qarabu littaqwa shi ma sai ya tsaya tun daga nan ba wanda ya sake irin wancan magana da safa da aka zo sai wani malami ya ce malamai suna iya yin gyara ga yan uwansa malamai yan kallo ba su san an yi gyaran ba kuma gyaran ya shiga kuma ya karɓar ba sai ka fito kai ibrahim wani kuma in an zo da irin wannan to sai ka zo kai in ka zo magana sai ka yi wajen kwaskwari ma wani ya ce kaza ya ce kaza kamar gyara kamar yabansa kai sai ka dinga ce amma kaza ne abu sai ka warware shi kaf ko ba shi da ikon da zai kaci mutuncinsa amma ka warware shi haka ake ko lokacin da muka taɓa zuwa wata jiha shine ranar da malam abdullahi ya rasu na ya lakca a masallacin gari malam ibrahim umar kabo shine ya zama ciyaman da lakcar suka gaya mana irin abubuwan da ake yi na malamai suna zuwa da azumi su tafsiri kaji malami ya sakandanta yana can tsakanina da Allah yanzu kilomita kaza wai haka wai tafsiri yake a ramanin alal ashitawa kai ma ya ce ni ba zan magana akan wannan ba sai na zo na yi bayani akan akan wato akan ijabiya akwai shigo akwai sabat duk na ɗauko su ne magana da ya shuru sai na gama sai malam ibrahim umar kabo ya ce wannan wata lecture ta ka qur'ani ce ba wanda baka zaga ba ta uwa ta uba a shari'a kai musu amma ba wanda ya isa ya ce ka taɓa shi duk ka warware abin da suke kai to haka ake karatu ka ɗauko hujjoji duk ka sa gatari ka sare komai ka haƙe saiwa kai tafiya ka ba wanda ya sai ce ka masu wani abu to haka ake ma ka fito ka ce ina kalubalanta ka to sai kuma ya zame maka wata matsala sai ya hargitsa tara to sai ka fito ta hikima sai ka warware abin gaba daya haka ake
Allah ya saka da alkhairi sai tambaya ta karshe akwai wani bawan Allah ya ce sun samu wani aiki da suka aka dauke su a gwamnatin tarayya amma online suka ciki kuma aka dauke su aka yi postan su duk online ba su ma san aina ofis din yake ba kuma ake turo musu salari din su tsawon shekara guda suka gama bayan sun gama aikin an sallame su kuma sai zama na wannan salar sai aka ci gaba da turo musu shi gashi kuma sun gama aikin ci to za su ci wannan ko koya za su
to in aka to za su karɓa mu amma su dinga ajiyewa sai su bi sawo su bi duk inda za a yi su gano tushen abin sai kamata a yi tunda 'yan ƙasa ne za su ibi ba za su yi sakaci ba in suka samu in sun ga sun cancanci su ci shi kenan in bai cancanta ba sai su nemi iwanta wata lalita wani asusi na gwamnati ya kamata a mai da kudin a karɓi da su a aji shi kenan haka ake eh, amin. alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi akwai sanarwar taro gobe asabar insha Allah akwai makarantar horas da ma'aurata da take karkashin malam in Allah ya za a yi dalibai gobe karfe goma na safe a makarantar malam Ahmad